أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna isar da sayyar sallama zuwa ga yan uwa musulmai masu kallon mu da masu sauraron mu a wannan gidan kafa ta yada labarai ta gidan tv na banfere da kuma rediyo kama yadda yan uwa suka sani duka ranar juma'a daga karfe tara zuwa goma mukan halarta wannan wurin domin gabatar da darasi kama kasancewa lokacin da azumi ya zo mun dan dakata amma ana ci gaba da sa kasace kullum to yau mun samu halarta ni da Sheikh Malam Abdulmalik bin Khamis mubasharatan insha Allah kuma muna roƙon yan uwa musulmi afwa da gafara irin abubuwan da suka gabata da yake Allah ba mu iko mun samu yin sallah kuma Allah ya tsare samu da rayukan Muhammad dawo wannan baiwa ce daga Allah mutane da yawa ba samu yin sallah ba wasu kuma bayan sallah duk sun riga mu muna fata Allah ya ji kansu kuma ta in ta zo Allah ya sa mu cika da imani eh insha Allah yau muna ishirin da tara ne ga watan zulhajj hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai kuma shine daidai da talatin daidai ga watan ainihin augusta ko kuma ut miladiya haihuwar annabi isa ɗan na maryam shekara dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah malam abinda zai mana bayani akan shine at-ta'kis muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi malam jagoranci da haka malam at-ta'kif insha Allah gwada abin da Allah ya sauƙaƙe insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjina masa da jaddada godiya zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da falalarsa ya nuna muna wannan lokaci bayan wato an tsaye da karatuttuka duk da yake ana sa abin da suke ce ma rediffusion maimaitawa to kuma kamar yadda ka faɗa bayan sallah karama da sallah babba Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya ba mu iko mun sake haduwa da yan uwa domin wato nasiha ga kawunan mu gaba daya to kenan yanzu wannan shine darasi na farko a wannan shekara muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi kuma Allah ya kasance shine jagoran mu a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya maudu'in da zamu tattauna a kansa a yau shine maudu'i na at-ta'kis ko al-aks kamar yadda muka saba gabatar da karatu yadda ƴan uwa suka sani shine cewa muna bayanin kalima a cikin yaren larabci da wasu abubuwa da take kumshe da su a wani lokaci sannan mu shiga cikin bayanin maudu'i gadan-gadan saboda salin asalin kalima yana taimaka ma karatu sosai musamman ga ɗalibin ilmi kalima ta at-ta'kis in muka duba ƙari ne aka yi mata domin da ta'un da ya'un dukkan su ƙara su aka yi daga aksini laraba suna cewa akasa ya'kisu aksan idan qalaba shay shine idan ka juyar da abu an gane ko kinai an ka ce akasa yu akisu ta'kisan wato fi'ilin muta'addi ne domin an ce akasa shay'a dija yayi ta'addi to an ka ce akasa shay'a kenan kamar yadda malaman lokaci suke cewa yufidu taksir yawan jujjuya abu ko ko an ce akasa shay'a an ƙara masa alhamza jujjuya shi amma wani lokaci hamza tana zuwa litta'diya yan an ce zahaba ya tafi azhaba ya tafiyar da shi to akasa shay'a dija ya tafiyar da shi hamza ba ta zuwa litta'adiya sai dai dan ƙarin ma'ana kenan tana yiwa ya jujjuya shi amma an ka ce akasa ya cika jujjuya shi mai yawa ina fata an fahimce ni wannan kalima in muka duba kamar wajen turawa zaka suna amfani da ita da inverse cikin yare na français ko renverse an gane ko in an ce inverse shine abin da suke faɗa kamar cikin dictionnaire suna cewa contraire à la direction ka gane ko in an ce contraire kamar abin da ya juya ya zamanto kishiya an gane ko ko ya karkata ko ya komo da baya da baya à la direction actuelle ou naturelle kamar abin da ya juya ma direction kin da yake a kanta yana yi gabas to in an ka ce actual wanda yake a kanta shi ma ta'kis ne kenan ko da abu yana akan gaskiya ya juya kuma akan ƙarya ya kuma aks ko ko natural akan abin da ɗabi'ar shi haka ne dan adam ɗabi'ar sai yayi ya tafi gaba amma in ya zo da baya da baya kaga yanzu ya koma direction wadda ba natural ba natural shine ya je gaba to kaga kenan yanzu yana iya ɗaukar in yi da baya da baya bayan na yi da baya da baya in zan tahiya gaba na koma natural amma actual akan wadda nake ita shi yasa kina ana iya juyawa daga ƙarya zuwa ga gaskiya kuma ana juyawa daga gaskiya zuwa ƙarya ina fata an fahimce ni to wannan kalma duk da yake yaren english a jirkitar da abu wani lokaci suna amfani da kalma ta upside down waɗannan kalmomi ne guda uku up an dangale tana nufin sama shine akwai wata wani abin sha ko wani lemu da mun kai zamanin sha ana cewa seven off seven up seven yana nufin bakwai up yana nufin sama an gane ko to kalima ta up an nagali asalin tana nufin sama upside to side ana nufin kote down shine kasa kenan sama ta koma kasa kamar yadda malam bahaushe cikin yaren hausa yake cewa duniyar waɗannan mata na gaba ya koma baya ko ba haka ba to kalima ta aksu kuma ana nufin akasi sai a ce cikin hausa an samu akasi daga nan ne aka ɗauko ta in muka duba cikin alkur'ani mai girma wannan kalima ba ta zo ba a cikin alkur'ani ta akasa an gane ko sai dai ya zama to akwai mutaradifat ko kuma kalmomi mutaqariba wadda suna ba da ma'ana guda shine misali kalima ta kallaba ko kalaba shay wato kallaba shay shine ya jujjuyar da abu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu laka al-umur kaga Allah ce wa qallabu laka al-umur sun jujjuya maka al'amari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma zuciyar dan adam ana sa mata suna al-qalbu kai da kawo na dan adam cikin guri ana kiransa al-qalbu ko ba haka ba la yaghrurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kai da kawon da suke yi gabas da yamma kudu da arewa sama da cikin ƙasa tun da suna cewa sun tafi sama kuma suna yin tafiya cikin zurfin ruwa ko su yi abubuwa su yi binciken su a cikin ƙasa ala ayyati hal kalima ta alqalb tana nufin jujjuya abu kenan ita ce ta zo cikin alqur'ani wato kamar qallaba shay sha'ir yake cewa wa ma sumiyal insanu illa li nasihi ko illa li unsihi ko illa li insihi walal qalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya ma dan adam suna ba al insan wa ma sumiya al insanu illa li nafsihi sai saboda yawan mantuwa da yake yi wa laqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma ko kuma illa li unsihi sai saboda kewar shi domin sun ce al insanu madaniyun bi tab'ihi dan adam madaniyun na mai son zama tare da wani bai iya rayuwa shi kadai da za a barka kai kadai yanzu na hauka tana kama ka shi yasa da mutum ya fara nisantar mutane to akwai alamun hauka za ta kama shi wala alqalbu illa annahu yataqallabu shine mawdu'u shahid wato zuciya ba a sanya mata suna alqalbu ba sai dai yataqallabu yana yawan jirkita bai yawan wato zuciya in ba ta yawan tabbata akan abu guda zaka iske dan mutun ya ce eh yanzu in an jima ya ce a'a kaga yataqallabu fil ahwal to kenan bata zo ba a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ban ci karo da wani hadisi da ya amfani da kalimata at-ta'kis ba duk da yake in ka diba cikin annihaya fi gharib al-hadith na ibn al-athir ya kawo wani hadisi daga rabi' bin khaytham yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa i'kisu anfusakum aksal khayli bil lujubi wato abinda ake nufi da i'kisu anfusakum yace ku fuha ku kame rayukanku warudduha ku mayar da su warda'uha ku kwace su ku hana su abinda suke bukata domin rayuwa fil ghalib tana umurtar dan adam ne da mi da mummunan abu inna nafsa la amaratun bisu to akasinta shine kan mayar da ita zuwa ga alkhairi wannan hadisi da ake kawowa hakika baya da wani sanadi ɗaliban ilimi sai sun yi hattara da wannan domin har yanzu ni dai da yake ilimin hadisi ilimi ne mai faɗi iya binciken da na yi ban gano inda wannan hadisi yake da wani sanadi ba balle ma a ce ingantacce na ko ba ingantacce ba ne da haka danganta shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar dalili sai dai a ce kalima ta al-aksu fil lugha tana nufin qalbu shay an gane ko wannan kuma muna kira zuwa ga littafan da suke musamman irin littafan gharibul hadis za su ka hadisi babu sanadi ce ka ji ɗalibin ilimi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuskure ne za ka ce hadisi bai inganta ba ka kawo dalilanka wanda kuma zai ce ya inganta to ya yi bincike ya kawo sanadin da ya inganta ko ya kawo dalilai domin cewa hadisi bai inganta ba yana tsayawa ne wani lokaci iya iliminka inda ba an samu dalilai ingantattu da sunan hadisin nan ba ingantacce ba ne wallahu ta'ala a'lam an gane ko to wannan kenan mun shiga cikin yaren larabci mun shiga cikin alkur'ani mun dan bincika ko ba haka ba sannan kuma mun shiga cikin hadisai da kuma irin misalan da muka kawo in muka dawo zuwa ga wannan kalima ta attakis jujjuyar da abu marad ne am ciwo ne wanda ya game kowa da kowa ya zan ruwan dare game duniya an gane ko in mun ci ya zan ruwan dare game duniya yana da wahala ka samu dan adam wanda bai dauki da wannan ciwo yana da wahala ka samu waɗansu mutane wanda ba su ɗauki da wannan ciwo yana da wahala ka samu wata ƙasa wadda ba ta ɗauki da wannan ciwo to shi yasa aka ce mai am da wuya ka samu mutumin da yake ko wanda yake ɗauke da shawa a rayuwarsa bai ɗauke da wannan ciwo to amma aljuzuru tarihiyya ma'ana tushen wannan ciwo an gane ko wato za mu iya karanta shi a tarihi mu ɗan ɓaɓɓako shi kaɗan kaɗan misali na farko asalin wannan ciwo shaidan ne an gane ko shaidan la'anatullahi alaihi shine musabbabin wannan ciwo lokacin da ya ga ya halaka ya gaya ma Allah wata magana la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughyiyannahum ajma'in la uzayyinanna lahum fil ard zan kawata musu banna abin da yake daidai sai in nuna musu ba daidai bane abin da yake ba daidai ba sai in nuna musu daidai ne ya zan ya zan takis ina fata an fahimce ni har kaga juyar da abubuwa ne abu ya ci karo da abin da yake ba shi ne kace bukata ba har tughara'i a cikin qasidarsa da ake kira tughara'i tughara'i ba sunan wani mutum bane sunansa abdullahi to sai ake cewa at-tughara'i wani littafi ne wani malami ya sai sa mai suna tughara'i tughara shine abin da yake sama kololuwa kamar yadda shauƙi yake faɗa a cikin hamaziya da yi ta yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba waccan hamaziya ta busuri ba yake cewa nuzimat asamir rusuli fa hiya sahifatun fil lawhi wasmu muhammadin tugharau an sanya sunayen mutane an tsatsara su kamar sunayen manzanni asamir rusul jam'i ne na ismi fa hiya sahifatun takadda ce ko list an gane ko wasmu muhammadin tughara'u ismun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine na farko to sai wani sha'iri littafi sun yabi suna tughara'u wato waɗanda sun yi kololuwa a cikin larabci to cikin qasida sai yake cewa wa dahru ya'kisu amali wa yuqni'uni min al-ghanimati ba'da al-kadd bil qafali wa dahru zamani ya'kisu amali yana jujjuya yana tattanza amali burace burace na duk abinda na so sai in ga ban same shi ba sai malamai suke cewa wannan kamar zagin zamani ya intasha ya yadu a cikin littattafan udaba'u kuskure ne domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad na Imam Ahmad wanda Abu Huraira ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tasubbu dahar kar ku zagi zamani an gane ko fa inna Allah azza wa jalla yaqul ana ad-dahr Allah yana cewa ni ne zamani an gane ko a riwaya wadda ta zo a cikin adabul mufrad kuma imam albani ya sahaha ta a cikin sahih adabul mufrad la yaqulanna ahadukum ya khaybata ad-dahr kadai daga cikin ku yace ya kaicon zamani ma'ana yana zagin zamani an gane ko fa inna Allah azza wa jalla huwa ad-dahr Allah shine zamani akwai magana ta akida sosai a cikin wannan hadisi domin cewa Allah shine zamani bayi daga cikin sunayen Allah ad-dahr duk da yake wasu rawaito shi ad-duhr zamani ba sunan Allah bane zamani nan dole sai mun nemi hanyar da za mu fita kenan sai sun kace za a kaddara muqallibud dahr kenan an yi shafin ismul al-fa'id an kace muqallibud dahr domin bai daga cikin sunan Allah ad-dahr ina fatan ana fahimta ta domin da wannan ad-dahr sunan Allah ne da kafirai da suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da zai halakar da mu sai ad-dahr kaga da aiko hakikatan Allah shine zai halakar da su amma da suna nufin zamani sai zaman to bai daga cikin sunayen Allah nan yana daga cikin wuraren da ahli sunna za su iya ta'awili saboda sun samu musawwir ba kawai kullum ba yadda mu'attila suke kore dukkan sunayen Allah su ce kawai an sa su ne amma ba su da ma'ana ko mushabbiha waɗanda suke kamanta Allah al-mumassila al-mushabbiha waɗanda suke kamanta Allah in an ce yadullahi su ce hannu Allah irin hannun dan adam an gane ko a wannan duk akidodi ne ba a tahrifin nafsi ba a tamfilin Allah ba a tashbihin Allah da wani abu ina fata an tunce domin zatin Allah ya bambanta da zatin halittunsa an gane ko to don haka uda ba wani lokaci suna zagin zamani za ka gan shi mafsus bai dace kuma zagin zamani ba wallahu ta'ala a'lam to don haka kalima ta al'aks jujjuyar da abubuwa shaidan shine mun kace shugaba a cikin wannan an gane ko to shi yasa duk wanda zaka ga yana dauke da wannan ciwo a cikin wani abu wato kenan asalin sa daga shaidan ne domin shi ne yake mutane wahayi shi yasa in muka duba mabannata kullum abinda suke sauwara kansu suke nuna kansu mutane ne na gari misali mu ɗauki fir'auna fir'aun lokacin da annabi musa ya zo masa da da'awa me yake cewa wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ko ko aw an yadhhara fil ardi al fasad وقال فرعون فرعون يأتي أتكن سورة غافر كسورة مؤمن ذروني أقتل موسى كبرني إنكش موسى وليدعو ربه موسى يكرا أبنجي سي كاريشي فرعون سيفر الدليل دليل daga cikin dalilai ko wasu daga cikin dalilai inni akhafu an yubaddila dinakum ina tsoron Musa ya canza muku addini ya musanya muku addini da wani addini aw an yuzhira fil ardi al fasad ko ko an yabhara fil ardi fasad an yabhara kaga nan wato ya bayyana barna ta bayyana a bayan kasa barna ko kuma au an yuzhira fil ardi fasad Musa ya bayyana da wato abin nan barna a bayan kasa kenan zahara ya bayyana azhara ya bayyana kaga nan alhamza litta'diya sabanin wancan akasa da akasa shi kaga wannan yana nufin yawaita jujjuya al'amura tunda akasa shi adija muta'addi ne amma zahara shi bai ta'addi sai an kara mishi alhamza malaman lugha suna sauraren mu suna jin mu dan haka kenan fir'auna ya tuhumci annabi Musa da mi ya tuhumci annabi Musa da cewa zai kawo banna bayan kasa amma sai mu diba Musa shi zo da mi tauhidi yace abota ma Allah shi kadai ko ba haka ba to ko shi fir'auna yana kiran mutane zuwa ga bautarsa da bautar allolinsa fir'auna ma bal yayi iddi'a'in uluhiyya wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi sannan fir'auna ya yi iddi'a'in rububiyya fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la shin yanzu wanda ya ce ayi abauta ma Allah shi kadai shine yazo da gaskiya ko shine akan daidai ko ko wanda yace shine Allah shine kuma ubangiji kaga sai fir'auna na son ta'kis ya juyar da ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya kamar yadda mafi yawanci makwannata suke yi a bayan kasa wannan na bada misali ne dukkan kafirai ɗabi'a su kenan in muka duba a cikin aljuzur tarihiya zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru kaga allah ya gaya muna munafikai wa qallabu lakal umur amma bari mu ɗauki misali guda daga cikin misalan su za mu ga cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun idan aka ce la tufsidu fil ard kakkui banna bayan kasa ya ku munafikai mi za su ce innama nahnu muslihun mu masu gyara ne alhali ko da zaka dauki alqur'ani zaka yi mamaki su sun ce suna gyara sai Allah ya musu raddi ala innahum humul mufsidun su ne mabannata na hakika don mi don ba su yi imani da Allah ba don mi don suna yakar manzo don mi don saboda suna kulla fitintunu daban-daban da za ka ɗauki ɗabi'o'insu suna ƙoƙarin su yaudare Allah ɗauki suratu tauba alfadhiha wadda take wato tona musu asiri tona asirinsu za ka ga abubuwan za su baka mamaki to kaga at-takis su ta juya ina fata an fahimce ni to kaga wannan shine abinda ake kira juyar da al'amura shi yasa lokacin da bush ya kai hari a ƙasar iraki sai ce za su je su gyara ƙasar iraki to sai mu duba saddam hussein an ce zai shine zai bata ƙasar iraki a yanzu an yaƙi an kashe saddam an kashe mutane da dama allahu alam sai mu ɗauko a mizanin mu na hankali wane ne yake da gaskiya shin ko bush gyara ya je a ƙasar iraki ko ko gaskiya yake ko ko ƙarya yake to kaga ta'kis kenan to shi yasa mun kaso kamar mu dan bada dan tarihi na wannan banna yadda take faruwa domin ba abu ne wanda yau aka fara na juyar da al'amurra in muka zo za mu kasa wannan maudu'i a cikin takis akan abubuwa guda hudu domin addini kamar yadda malamai suke faɗa ana kasa shi ne gida hudu don saboda a shiga cikin masail kasira na farko al'aqida na biyu al'ibada na uku al-mu'amala na hudu al-akhlaq waɗanda su ne abubuwa guda hudu al-aqida shine aqida wanda mutum yake kudurtawa abinda mutum yayi imani da shi na biyu sai al-ibada bauta yadda ake bauta ma Allah subhanahu wata'ala an gane ko na uku sai kuma wato al-mu'amala mu'amala mu'amala tsakaninka da kanka mu'amala tsakaninka da mutane mu'amala tsakaninka wato da waɗanda ba addinin ku guda ba ina fata an fahimce ni domin musulmi yana mu'amala da kansa yana mu'amala da musulmi dan uwansa kuma yana mu'amala da kafiri ko mu'amala da kanka mu'amala da jama'a ko yadda mutum zai yi mu'amala da mutum ko kuma yadda jama'a za ta yi mu'amala da mutum ko yadda jama'a za ta yi mu'amala da jama'a ko kuma yadda jama'a ta musulmi za ta yi mu'amala da jama'a ta kafirai sai al-akhlaq sune kyawawan dabi'o'i to cikin waɗannan ababen addini munhasir fiha ma'ana duka matsalolin da za a shiga cikin su ne za a aqida a nemo aqida ibada yadda za a bauta ma Allah mu'amala da za a yi mu'amala dukkan su cikin ibada suke ina fata an fahimce ni kuma aqida ita ce tushe al akhlaq su ma cikin ibada suke to amma ana yin wannan at taqsimul ilmi malamai lokaci suna yin shi dan saboda sauƙaƙa maka ko wani fanni ka samu dalilan da za ko matsalolin da zaka karatu bayan wannan to sai mu zo cikin aqida mu fara da aqida in muka duba nau'i na kafirai kala uku ne muna da kafirai wanda ake kira al-kuffar muna da al-mushrikun muna da al-munafiqun dukkan su basu yi imani da Allah ba basu yi imani da ranar karshe ba kuma mu kuma su ita ce wuta to amma kowanne daga cikin su akwai munasaba da ta sa aka sanya masa wani suna wato dukkan kafiri mushriki ne domin sai ya haɗa Allah da wani. Amma, me yasa aka ce mai kafiri domin ya butulce ma ni'imomin Allah, al-kufru huwal juhud ya butulce. Shi kuma al-mushrik saboda ya haɗa Allah da wani. Shi yasa waɗansu malamai suka cewa dukkan kafiri mushriki ne, illa dai akwai ta inda za su iya bambanta. Amma al-munafiq ba dukkan kafiri ne yake munafiq ba, domin shi bayyana kafircin a bayyane mushriki da kafiri suna iya bayyana kafircin su suna iya boye shi to shi yasa ba kowane mushriki kafiri yake munafiki ba waɗansu kuma sun cewa a'a akwai bambanci tsakankanin kafiri da mushriki duk da yake muna ganin cewa kullu mushrik kafir domin adamul iman bil yawmil akhir yajma'uhum kuma zaka iske sun hada Allah da wani bai yiwa mutum ya zauna bai hada Allah da wani ba ko ya dauki gumaka ko ya dauki na ciri ya ce Allah ne na circe babu wani Allah subhanahu wataala kawai na circe take kaza ina fata an fahimce ni to amma saboda tafsim na sunaye za mu ɗauka kufur mu ga yadda shiki kafirai da mushrikai suna bauta ma wani Allah munafikai suna bauta ma wani Allah domin mushrikai ne kuma kafirai ne to amma ta'kiskin yazo wajen mi yazo wajen i'tiqad domin wanda ya kamata a yi imani da shi shine wa shine mahaliccin sammai da ƙasai to sai suka ce a'a su bu su yi imani da mahaliccin sammai da ƙasai ba ni suka yi kaga takis kenan shi yasa dukkan manzannin da suka zo sun zo su yaƙi mi su yaƙi shirka shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi Allah ce kabura ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi yayi girma Allah ce aqida addini ka ai shirka da Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ka abauta ma wani Allah domin wanda duk zaka bauta ma ya kamata a ce yana da sifofi na abauta masa ya halicce ka bai halicce ka ba ya halitta maka ƙasa bai halicci ƙasa ba ya halitta maka sama bai halicci sama ba an gane ko ya halitta maka ruwan da zaka sha a'a ya halitta maka ƴaƴa a'a ya halitta maka mata a'a duk abin da kuke bukata ya ku waɗanda ba musulmi ba waye muku su wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah to dan me kuke bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba kaga takis kenan zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ina fatan ka fahimce ni wannan at-takis ga kafirai kenan haka mushrikai waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala su ma sun juyar da ibadarsu da aƙidarsu koma bayan wanda bai musu komai ba haka munafikai sun ƙi imani da Allah sun yi ta'akisul amr ya kamata a ce sun yi imani da Allah to sai mu dawo hatta musulmi waɗansu musulmai ne amma suna shirka wani lokaci domin za ka ga musulmi saboda wata bukata da yake so ta duniya ya je wajen wa ya je wajen boka ko malam boka tunda akwai malaman da suke kiran su kansu kansu malamai amma aikin boka yi suke to kaga wannan takisi ne bai halatta ba kai sarf na waɗannan abubuwa sai gawa sai ga Allah kullum kana karanta Fatiha so goma sha bakwai a cikin sallar farilla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai nake bauta ma kai kadai nake neman taimako gare ka to iyaka na abudu shirka kuma ka bauta ma wani Allah domin ka je neman abin da ba a neman sa sai wajen wa sai wajen Allah wa iyaka nasta'in kai kadai nake neman taimako nan duk abin da bai dace a nemi taimakon sa a wajen wani ba sai wajen Allah in ka je wajen wani kai shirka kaga ta'kis ne lokacin da mutum wasu suna son kuɗi sai sun je wajen bokaye sun je sun nemi dukiya ta hanyar tsafi wani yana son matsayi na duniya yana da wahala a ce ba a je wajen masu tsafi ba an gane ko mutum yana son wata mata yana ganin akwai konkiron da dama ko ba haka ba tana yiwa yana ganin za su iya abin ga ya tunanin ya zai yi haukata wani ya zai yi ya juyar da hankalinta kaga takis kenan ta so shi ba tare da tana son shi ba to kaga wannan musulmi ne amma ya fita daga cikin musulunci bai sani ba wannan yana daga cikin aks ya kamata ka koma ma Allah subhanahu wataala ka roki Allah amma an juyar da waɗannan al'amurra kamar yadda kafirai cikin halin tsanani sai su koma wa gumaka cikin halin tsanani su koma ma Allah cikin halin sauki sai su koma wa sai su koma wa gumakan su fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din ka fahimce ni amma in suna cikin sauki sai su ce a'a gumakan su za su taimake su ina fata an fahimce ni bal ma wani lokacin cewa su za su taimakon allolin su qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin maimakon kai ka taimaki Allah shi ya kamata ya taimaki mai bauta mishi a'a su suke taimaka ma Allah su ta'kisi ne ko ba ta'kisi bane akar maka Allah saboda ina son mu wannan mawdu'i mawdu'i ne mai muhimmanci an gane ko kaga ta'kisi ne to shi yasa za ga musulmi za su je suna neman wata bukata inda bai dace su neme ta ba wannan ta'kisi ne wanda bai dace ba to kaga kuma sai musulmi suka juya yanzu shi musulmi yanzu in shina cikin tsanani sai ya koma ma wani Allah ka gane ko in yana cikin sauki sai shi koma ma Allah yanzu lokacin da wasu daga cikin musulmai ba ba ina cewa duk musulmi ba muna fatan mutane su fahimci irin waɗannan bayanai da muke gabatarwa kaga sun koma aksul kuffar ya kamata cikin halin tsanani da cikin halin sauki a koma ma Allah to amma sai abin ya zama to au contraire kamar yadda yanzu za ka ga abubuwa ne ga sunan shaidan cikin tarihi ya zo da wato mashiro ma'akus mene ne mashiro ma'akus ya zo annabi adam sai Allah ya faɗa muna a cikin suratul a'raf fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhu min sawatihima shaidan yayi waswasi ga annabi adam amma niyyarsa dan mi dan ya bayyana musu abin da ya koyu na al'aurarsu ya kaskantar da su haka ne ko ba haka ba to amma kuma a cikin taha sai Allah ba mu labari adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla sai ce ma annabi adam kana so in baka wato ko in nuna maka wata itaciya wadda idan ka ci ta zaka tabbata wa mulkin la yabla kuma da mulki wanda ba zai taba karewa ba kaga niyyarsa daban ta cikin zuciya li yubdi lahum ma wuriya anhum min sawatihima amma abin da yake gaya musu daban kaga attakis shi yasa ba duk mutumin da ya zo ma da wani proje ba ya zo ma da wasu maganganu da a'a kana da mizani na ka auna domin dole na sai an zo maka da wani abu a juyar da hankalinka ayi wasa da hankalinka ina fatan mun fahimci wannan saboda lokacin mu ba yawa da shi bane ya kamata a ce muna bada misalai a abubuwa da dama sai mu zo cikin ibada cikin ibada kafirai sun juyar da ibada su ga wani Allah dukkan kafirai ibada su wani Allah suke bauta ma wannan ruki alqur'ani kaga tarihin al'ummomin da suka gabace mu wannan ta'kis ne ina fata an fahimci dukkan su mun dan tabo bayani wannan amma inda nake so in tsaya sai in dawo zuwa ga musulmi daga cikin musulmi akwai da ke ɗaukar ibada ya mayar da ita zuwa ga wani Allah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al'an'am yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin qul ka ce da su inna salati sallata wa nusuki da ibadata ko yankana domin an-nusuk yana ɗaukar yanka wani lokaci kuma yana ɗaukar ibada kenan al-ma'na al-am wal ma'na al-khas kada wani ya zo ya ce wanda yace yanka yayi kuskure kada wani wanda yace ibada ta yace yayi kuskure domin lafzi yahtamilu hadha wa zaka wa mahyaya da duk abin da zan gabatarwa a rayuwata wa mamati izuwa mutuwata lillahi rabbil alamin ko da rayuwata da mutuwata ma'ana burin da za a kashe ni in ma Allah ya kaddara za a kashe ni ina akan tauhidi lillahi rabbil alamin to sai mu ga cewa wani lokaci wani zai bauta ma wani Allah cikin musulmi misali sujada bauta ce hadisi na sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da zan umurci wani abu da zan umurci wani ya bauta ma wani ya sujada ga wani da zan mace ta durkusa ma mijinta saboda ibada ce kenan tun da ban umarci mace ta durƙusa ma mijinta ba wanda yana nuna haƙƙin miji yana da girma kuma Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah kan aiki masu sujada to amma yanzu wani sai ga yamma wani sujada ta'kisi ne kuma ta'kisi bane akwai masu bauta ma rana kamar yadda ya zo a cikin suratul naml hudu hudu ya kama annabi Sulaiman labarin wata al'umma malikatu saba الله سبحانه وتعالى يتي فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ko ala yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun kaga gudu da bashi labari ya iska at-taqlid ko at-ta'kis ko al-qalb qalb al-haqa'iq inni wajadtu imra'atan tamlikuhum na iska wata mata tana mulkasu wa utiyat min kulli shay dukkan abin da ake bukata na mulki ba ana nufin komi Allah ya bata ba domin da Allah ya bata komi da ta yi tarayya da Allah a ana ba utiyat min kulli shay'in mimma yahtaju ilayhi al-muluk kakka sai kai kai mu Qur'ani gurgo fasara walaha arshun azim sace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah na iske ta da mutanenta suna bauta ma ko suna durkusa ma ko suna yin sujuda ga rana sujuda ga rana min dunillah kuma bayan Allah kaga a ce sai yace Allah yasjudu ko wata qira'a ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard ya kamata su yi sujada ga Allah kaga ashe yin yin sujada ga wani Allah taklibu ne ta'kis ne na ibada okay to sai mu dawo zuwa ga har yanzu al'amari na ibada don ina son na gaya maka lokacin kaɗan ne amma kuma misallan da abubuwan da muke son mu faɗa dai su zama to shirya ne gare mu gaba ɗaya ga Allah ya halicci duniya ya halicce ta ne don mu mu kuma Allah ya halicce mu don mu bauta masa wannan hakika ce ba shakka ko wanda bai yarda da hadisi ba sai ya da wannan don alkur'ani ne bayanin ta Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljadi ba sai don su bauta min amma da Allah ya halicci sammai da kasai don wa halicce su don mu yace huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء kaga ja'ala lakum al-ard firashan kasa ta zamanto shin fida gare mu dan mu aka yi ta kenan was samaa bina'an sama ta zamanto rufi gare mu dan mu aka yi ta kenan ina fata an fahimce ni kuma wannan ba shi dan wannan kadai ba akwai abubuwa da dama sai Allah ce wato wasakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai an gane ko sannan kuma huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya lakum danku ko mukhtassan bikum da wannan ne malamai suka kafa ka'idar abin da ake kira al-aslu fil ashiya al-ibaha ko al-ibaha al-asliya asalin al-abubuwa halatti wal aslu fil ibadat al-man'u amma asali a cikin ibada hali ita ibada hali ne a asalinta sai an samu dalilin da zai halatta ma ya ce ka yi amma asali na al'amuran da Allah halitta halatta ne sai ka samu dalilin da zai haramta ma don wannan shine yana da kyau cikin ilimin shari'a ɗaliban ilimi su fahimci irin waɗannan qawaid al-usuliyya da qawaid al-fiqhiyya kasu je su fada cikin matsala domin wani zai iya tambayar ka me dalilin da yasa zaka sa shadda misali kace mai a'a yace ah to ni dai banga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbu su shadda ba ko ko yace cikin Qur'ani nan Allah ce a sa shadda kamin aya an gane ko sai mu ce a'a Allah ce qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum asli ga sutura shi ta sutura ka kuma huwa alladhi khalaq huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ce halitta muku kenan aslin waɗannan abu halatti kafin a ce sutura ta zan haramce annabi wasu dalilai da za su haramta ta ya zama to tana bayyana suturan mutum al'auran mutum ina fata an fahimce ni ko ya zama to a'a suturan nan ta kafirai ce kafirai suke sa ta alama ce ta kafirai ko zama to ta saba wani nasi na shari'a ya zama to ta wuce wando ya wuce irin sawu duk da kishi dan ya jujjuya yanzu takisi shi ma fil libas la bazu akan shi mata an ce su ta jikin su su suke bayyanawa a cikin wani hali an gane ko maza kuma an ce su tsaya bakin idon sawu suko suka wuce iyaka duk da yake wannan ɗaya ne daga cikin ta'akisi akwai wasu abubuwa an gane ko asalin sutura ta tushe ta dan adam amma ta'akisi ne yanzu sai kaga mutum ya je masallaci da wata sutura musamman MC gayon ga namu wando yayi yawa kuma bai sa son ciwo ba mu sani ba ma wando yana sallah ko bai sallah amma yanzu matsala ma in yayi ruku'i takashin sa a hili shi ya ɓata sallar shi kuma ya ɓata sallar mutane don irin wanda kaga in gaba shiki lamari ya ɓaci ta ake su ne to shi ne aka rawaito wani daga cikin salaf yake yin addu'a yake cewa Allahumma shghilni lima khalaqtani min ajli wa qini an anshaghila lima khalaqtahu min ajli ko wala tushghilni bima khalaqtahu min ajli Allahumma ya Allah ushghilni ka shagaltar da ni bima khalaqtani min ajlihi da abinda ka halice ni saboda shi roƙo ne yake ma Allah domin nan al'amru ba ala laysa ala zahirihi wala tushghilni ko waqidi an anshaghila kar ka shagaltar da ni ba wai nan ana nufin yana ba Allah umurni bane dan gusar ta to ai ba a ce wala tushghilni a'a nan abin nan addu'a ce ba umurni ne yake ba Allah ba ko waqini an anshaghila lima khalaqtahu min ajli ka tsare ni ka in shagaltu da abin da ka halicce shi saboda ni me yake son ya ce an halicci dan adam don ibada an halicci sammai da kasai da duniya don mu to sai an ka koma a takis duniyar muke bauta ma ta shagaltar da mu mun bar bauta ma wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kuma illa man rahimallah ko ba haka ba da musulmin da kafirai duka ana samun irin wannan matsala an halicce su don su bauta ma Allah sun bijiri sun kafirce ma gaba mu kuma musulmi duniya ta shagaltar da mu daga ibada abin da ya dame ka yadda za kai ka samu kuɗi ko ta halal ko ta haram yadda za kai ka samu gidaje masu yawa yadda za kai ka samu mata masu yawa yadda za kai ka samu babban matsayi yadda za ka karyawa ko babu gaba yadda za ka samu kai tako tako kai harna harna in ji gayu akan al'amura shine kawai ke burge ka duniyar ita ka sama gaba wala tansa nasibaka min ad-dunya lalle kakka abun ga amma ka kauce iyaka kai ku wala tajawuz al-hadd to wannan at-ta'kis kenan fil ibada zaka ga a cikin ibadodi da dama misali kuma at-ta'kis cikin al'amura na yau da gobe akwai al-infaq ciyarwa yau ayyukan alkhairi na musulunci suna ta kuka duk inda ka shiga sai kaga abubuwa ba su ja makarantunmu kuka suke yi masallatanmu kuka suke yi talakawanmu kuka suke yi duk aikin da ya kamata a ce an ciyar amma kuma ayyukan da ba su cancanta ba waɗanda ba za su haifar muna ɗa mai ido ba nan ne duke musulmi take tafiya duk aiki na shashanci na sabon Allah mafi yawanci illa man rahimallah nan ne dukiya take tafiya duk abin da za a sabon Allah nan ne muke ganin al'amura nan ne ake bayar da dukiya kaga wannan takis ne at-takis fil infaq ga iyayenka ga waɗanda ba su haife ka ba amma yanzu ne ake yi takis ne ina fatan kana fahimta ta to dan haka musulmi suna da takis a cikin wannan at-takis fi qawaid sharia a cikin ka'idodi na shari'a ana samun takis yahudawa sun yi amfani da wannan sun juyar da shari'a ta Allah kamar yadda yanzu wasu malamai suke tawilin waɗansu ayoyi don su dace da sauran waɗansu mutane Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba kadiba cikin tafsirai zaka sun ce maka wannan shi ake at-tashbihul ma'kus tashbihi wanda anka juya wai sun ka ce innamal bai'u mithlu ar-riba lalle shi kasuwanci kamar riba yake ya kamata su ce innamar riba misalin bai sai sun ka ce a'a shi kasuwanci kamar riba yake farkon a ce ita ce riba take kama da kasuwanci domin shi kasuwanci shine halal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba amma sai suka juya saboda wato ba sun su dawo akan gaskiya na fata an fahimci to wannan shine yanzu abinda musulmi suke yi wasu daga cikin su a maida haram ta koma halal a maida halal ta koma haram takis kenan innamal buy'u fil riba yanzu maimakon a ce da za a tashi tashbihi a ce shege yayi kama da dan halal sai an ce a dan halal shina kama da shege saboda mutane yanzu ba su gudun shege a nan ado ne ba ka gane ko to wannan usulubi ne na yahudawa alqur'ani ya shakaito mana shi aya ce ta alqur'ani wanda ba mu bukatar wani sai ya tsallako mu da ta wani abin nan mutayyizu at-ta'kis fil mu'amalat at-ta'kis fil da'wa akwai takis cikin da'awa in muka dubi da'awa mu ɗauki da'awar turawa babu inda ake son a yada kiristanci sai ƙasashen musulmi sai ƙasashen afirka ko ba haka ba to nan akwai takis fi da'awa shi ina ne ya kamata a yi da'awa inda a akwai kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ko ko inda akwai waɗanda sun yi imani da Allah misali kiristanci a cikin addinin kiristanci lalle sun ce Allah uku na amma sun yarda da akwai Allah ko ba haka ba kuma sun yarda da ranar ƙarshe sun yarda da akwai aljanna sun yarda da akwai wuta mu ma mun yarda da waɗannan sai dai akwai inda muka yi sabani da su to amma yanzu a turai abin da yake faruwa da China da Rasha ashiyu'iyya ka gane ko da al-ilhadiyya akwai mazhabobin da turai busu ma yadda ba da akwai Allah shin ina ne kamata a yi da'awa inda mu da muka da akwai ubangiji ko ko inda waɗanda musu da ma da akwai Allah ba to amma yanzu kuɗaɗe da dama da iglis iglis afirka ake yin su da kasashen musulmi amma ba a yin su a kasashen da can kiristancin ya samu asali takis ne ko ba takis bane takis bai tsaya a wannan wuri ba akwai at-takis fil akhlaq da mu'amalat yanzu misali in muka ɗauka mu kullum abin da turawa suke zargin mu sai a ce mu kasashen mu kamar bakin mutum bai da wani tunani a rayuwarsa sai cin abinci sai son ya tara mata ya yi ta abin nan haihuwa ƴaƴa bai da wani bukata kaza kaza kaza kaza to amma sai mutum a takis ko ku kasashen ku zina ba wani abu bace mutum zai iya zina har da mahaifiyar shi domin suna nan suna cewa mazhab na ilhad al muharramat wa tamtam wato abubuwan da an ka haramta tamtam da alaka su da tatsuniya shine a tamtam wai logo logo irin wani abu da ake sawa kamar na abin nan wanda ɗan kwallo suke sawa ko alama ta wani abu da da akwai giwa yanzu misali can da dan adam ya kasance na tsoron giwa yace Allah shi daga baya da ya ci gaba sai manta da giwa kenan tatsuniya ce to yanzu ma shine irin abin da wai yake faruwa al muharramat wa tantam to ku kasashen ku zina yara suna yi manya suna yi yanzu auren namiji da namiji akwai shi a kasashen ku shin mu ya kamata a siffanta da dabbanci da son mata ko ku da gidajen karuwai na turai da gidajen karuwai na Afirka wanne ne yafi yawa da mutanen turai da mutanen Afirka wanne ne yafi yawa kenan wane na yafi karkata zuwa ga mace da wanda yake iya takin mahaukaciya da kakarsa a cikin rufi ake bada labarin wata emission wanda ya fara takin ina ne mutum ya fara takin wata mata to wani ya waro ake tambayar shi kadiba fa ya ce a shi kakashi ce kawai wata rana shawa ta zo mishi ka dibi da wacce ka fara tarawa ya ce wallahi kakashi ce wata rana daga shi sai ita cikin gida shawa ta zo mishi tara da ita amma kuma suna zargin mu da cewa wai mu son mata ya muna yawa alhali wannan mutum in ya auri mace don mu son ya yi zinari shi ko dabba tana zina da kariya sai mace ta auri kariya a turai ta auri kariya a turai yanzu mu ne za a cewa mu za a siffantawa da mutane masu shawa ko ko waɗanda duk macen da kake so a wannan wurin har mahaifiyarka kana iya kana shawar ta kana iya takin ta kaga wannan ta'kis ne yana da kyau mutum ya fahimci wannan daga cikin at-ta'kis har yanzu da yake zuwa zan yi kokari shine at-ta'kis fi qadiyat al-hijra akwai qadiyya ta hijra yanzu kullum abinda muke ji ɗan Afirka suna hijira suna gudu suna kaza suna kaza suna kaza amma sun kuyan wannan babu ganin turawa suna yi wa hijira to kullun sai ana zargin mu cikin wannan qadiyya akwai wata banna shine cewa dan adam yana son ya rayu inda akwai rayuwa ko na'am to wada shin mu bamu da arziki ne a cikin kasashen mu wanda Allah ya bamu muna da shi to ina yake an kwashi arzikin nan to waɗanda wanda suka shiga arzikin nan kuma kace zaka shiga ƙasar su kuma sun hana ka kaga akwai takis yanzu ƙasar da tafi kowace ci gaban ƙasa a duniya ita ce America yanzu tana ana fafutukar cewa suna son yan Venezuela ka gane ko Venezuela shugaban ƙasar demokradiyya aka aka zaɓe shi amma sun ce ba ɗan demokradiyya ba ne saboda sun sauke shi su hau da ɗan adawa na biyu ba a buɗe ma 'yan venezuela kofa ba suka shiga ƙasar america kafin ni amma an sabbaba musu matsalar da ta sadu sun yi hijira sun wace sun bar kasar su yanzu ana sa su turai suna rufe kofofin su ga 'yan afirka amma kuma su suna son su shigo kasashen mu kuma su ɗibi arzikin mu hatta ɗibi wai kwanakin bayan ga ana talla saman intanet wai akwai wani dan ƙasar afirka da ya yi matan turawa ciki mace biyar duk gida guda ya musu ciki an ta mu ga duniya banna ce senegale da da tuwazan irami ne ne shi kenan an zagi yan afirka suna zuwa suna bata musu kasashensu kana fahimta ta to mu ba mu cewa wanda ya laifi bai laifi ba amma shin ya za a yi a ce mutum ya mace biyar cikin gida cikin ciki kuma a ce mai biyan wani irin hankali na da ɗaukar wannan na ɗaya kenan na biyu mun ji wannan ya aikata laifi kada ku manta lokacin da aka zo mulkin mallaka a kasashen afirka an ɗauki matanmu da dama an tafi da su ka taimu limam dinon ritur na benin da wanda a can kasar ghana da mi da mi guda biyar waɗanda a afirka waɗanda an kai ɗaukar mutane a da su turai cikin tarihi matan afirka in an kama su an ka kai su cikin bato jirgin ruwa za a ɗau sa ƙarhe a ɗaure tunaninsu a bankare su a bar su kwanci hakan ga gijirci duk lokacin da bature yake son takin yan afirka zai take ta mace dubu nawa kun kai viyoli a afirka mata dubu nawa kuka kai kuka bautar da su yau dan mutum guda ya yi wa mace biyar ciki shi ne za a zakuwa a ce muna kaza kaza a takis ƙarya kuke yi François Hollande ya ji Algeria ya yi reconnaître kin abinda sun kai ma 'yan Afirka bai kyautu ba. ko ba haka ba Emmanuel Macron ya zo Burkina Faso ya ce abinda sun kai ma 'yan Afirka krim ne abu ne wanda bai dace ba ko ba haka ba sun yi reconnect amma da abin da ke tambaya na ingila abin nan ba ingila ba almanya ta reconnect kin kashin da ta yi mai huda ba sai daidai ba amma da ta yi reconnect ta biya kuma tana ga biyan diya to mu da kun kai reconnect ba ku biya mu ba ba ku dau hanyar biyan mu ba ba ku rubu mun ka zama na lafiya ba ina reconnect na cewa kun aika sikirin wannan ƙarya ne to sai na ƙarshe saboda lokaci na tahowa akwai hakuri kaɗan shine cewa yanzu kasashen musulmi an tashi neman ruwa sai a tai ayi arwa ayi tsahi ayi wane ne ayi wane ne a ce bokaye su roƙa kawo ruwa kuma Allah za a roƙo shi ko Allah ce ka ayi shirka mace tana son Allah biya mata bukatunta amma wajen boka taka zuwa ta yi shirka da Allah shi Allah ce bai son ayi shirka da shi bakin abin da Allah ya kyama shine shirka amma ita ku ta yi son ta yi shirka da Allah ta je wajen boka to kasashen musulmi a gurguje shine cewa ta'kis bayyuwa bayyuwa ku ce kuna sabon Allah sannan ku ce rahama Allah ko wani bature zai kawo muku solution babu wanda zai kawo muku solution kuma ta'kisu cikin komi akwai shi duk abin da ka dauka to shine ma'ana a ƙarshe misalin da nake son in bayar da Allah ku yi hakuri shine al-fi'lu ka gane ko da wanda ya aiki mizan na dan adam shine wanda ya aiki shine za a yi ma hukunci da shi ka fahimce ni to sai muka koma a'a yanzu mu ba mizanin mu aiki bane duk mutanen da muke kallo wane dan kabila ta ne wani dan jihata ne wani dan fartin mu ne wani dan kaza alhali Allah bai ce ayi aiki da farti ba Allah ya ce ayi aiki da aiki domin shine mizani a ranar tashin kiyama to shi yasa sai kaga mutum ya bace abin da ya halatta ma farti ne shi haramta ma wani ta gane wanga abin da ya haramta ma yan kabila tai ya haramta ma wata kabila abin da ya haramta ma kungiya tai ta da'awa ya halatta ya ce halatta amma su wasu yan kungiyar bai halatta musu shi ba fatawa ma abin da ya ce ma wadansu mutane halatta shi ne da haramta waɗansu mutane saboda babu mizani ta akitin al'amurra ne ake yi mutum ya ce misali ga waɗanda yake son su yi aiki amma ga waɗanda yake son su su ji jin daɗin aiki ga ƴaƴanka waɗanda suke tare da kai suke ma aiki ba ka son su saboda ɗiyan babban ne ɗiyan amarya suna aka so kuma waɗancan su za su yi su yi aiki kuma waɗanda su za a gina ya za a yi rayuwa ta haka afirka ga waɗanda ake son su yi aiki ga wanda zai hawa can sama an ho shi sha daɗin shi wannan ta'kis maudu'i ne mai faɗi sosai na ɗan ba da misalai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da irin waɗannan cututtuka nan za mu dakanta ƴan uwa ku hakuri abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna yi muna addu'a malam na'am to alhamdulillah la fatar alkhairi kuma nan za mu dakata insha Allah sai rana wato idan Allah kare za mu sake dawa a wannan bagire don ci gaba da wannan darasi insha Allah ina fata abinda Allah ma daga fara daidai Allah ba mu iko aiki da shi abinda kuma kusa ya faru wajen tsakan harshe Allah ya yahe masa za mu yi amfani da wannan dama mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma Allah shi biya ma mabukata bukatotin su da wanda ke cikin tsari da sauransu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ما توسل da wannan ibara duk wanda suke bara addu'a da gare mu ya Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatun su da mu da su gaba daya na alkhairi ya kuma shari ka canza ka maida na alkhairi ka biya muna ya Allah ma sai maka addinin musulunci da ilimin su ko da kudin su ko da shawarwarin su ko da dukiyar su ko da mulkin su ya Allah subhanahu wataala ka taimaka musu amin ma su kama addinin musulunci da ban kasa Allah muna roƙon ka in masu shiriwa ne cikin ilimin ka na gaibi ka su masu yawa Allah shirya da su in ba wani shirya bane Allah ka kare addinin ka da kuma musulmai daga shari'a su amin ya Allah ka dauka kasan mu ta Niger da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya amin ya Allah ka ba mu damana mai albarka kuma ka ba mu lahiyacin ta ya Allah muna roƙon ka duk waɗanda suke fara addu'a gare mu ya Allah subhanahu wataala ka biya mu gaba ɗaya amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما amin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
barka